إن تعدل فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين
بسم الله بسم الله ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي لهم ثم لا ينذرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبذنا عليهم ما يلبسون
نعم ولقد استهزئ برسل من قبلك فذاق للذين كفروا منهم ما كانوا به يستهزئون Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana a cikin wannan aya mai albarka wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim idan aka zo musu da dukkan wasu ayoyi daga cikin ayoyin Allah illa kanu anha muridin face zaka gansu sun kasance masu kauda kai ga wannan ayan wannan ayan tana magana ne akan mushrikai يقول الله تبارك وتعالى مخبرا عن المشركين المكذبين الله yana bada labari game da mushrikai waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wataala wannan wannan ayan da Allah ta'ala yake magana akan su waye sauka mushrikai musulmi yau in ya dauki wannan ayan ya fassara shi akan musulmai ƴan uwansa yayi daidai ko bai daidai ba bai daidai ba to shi yasa ayoyin Qur'ani akwai ayoyin da suka sauka akan kafirai akwai ayoyin da suka sauka akan musulmai to ba a son ayan da ta sauka akan musulmai ka fassara shi akan kafirai ayan da ta sauka akan kafirai ba a son ka fassara shi akan musulmai ina fata an gane Allah ta'ala ya ce faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasaufa yatim anba'u ma kanu bihi yastazi'un a aya ta gaba Allah ta'ala yana gaya mana ba dan komai bane fa musulmai su gane akwai ayan da take sauka a kansu akwai ayan da ba a kansu take sauka ba ina fata an gane misali yanzu qur'ani gaba ɗayansa ana baka labari ne ba wai nan gaba bane za ta sauka labarin saukakke ne gaba ɗaya misali abinda nan gaba zai faru Qur'ani ya baka labarinsa amma abin ya faru bai faru ba abinda nan gaba zai faru in ka dauko misali daya Allah ta'ala ya ce ranar tashin alkiyama rana ce wanda yawma yafirrul mar'u min akhihi ranan da idan mutum ya ga ɗan uwansa zai gudu ranan ya faru ko bai faru ba nan gaba zai faru ba amma qur'ani ya bada labari ko bai bada labari ba to wannan ana ce da shi khabar mukaddam khabar ne labari ne an riga an gabatar da shi amma menene nan gaba zai faru sannan akwai qasas a qur'ani labari labarin shi ma maziya ce abinda ya riga ya wuce misali Allah ta'ala ya ba mu labari akan annabi Isa alaihi salam wama kataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum basu kashe shi ba basu yi hangil dinsa ba ina fata an gane Allah ya ce ya misalta shi da wani ne shi annabi Isa bal rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya daukake shi ne zuwa gare shi ina fata an gane Annabi Isa har yanzu yana nan raye amma idanuwan mutane baya ganin Annabi Isa amma me yana nan raye a cikin annabawa shi kadai ne raye yanzu wanda yana yawo a duniya Annabi Isa alaihi salam wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiya lahum kaga labarin an ya wuce yau shekara dubu kusan biyu da wani abu kaga wannan ma labari ne Allah yana bayarwa sannan a Qur'ani akwai gargadi Allah zai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani da Allah la takunu kada ku kasance kallazina azaw Musa kaman waɗanda suka cutar da annabi Musa kaga wannan gargadi ne ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ku waɗanda kuka ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadidan in za ku yi magana ku faɗi magana mai kyau zance wanda take daidai kaga wannan duka gargadi ne ko ba haka ba sannan akwai bushara a Qur'ani akwai bushara wanne ne busharan man jaa bil hasanati falahu khairun minha duk wanda yayi kyakkyawan aiki to yana kansa ladan zai same shi a wani waje Allah yake cewa man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha duka wannan bushara ne to qur'ani akwai gargadi akwai bushara akwai labari wanda ya faru ya wuce da kuma wanda nan gaba zai faru am gane to wannan ayar وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين wannan ayan tana magana ne akan mushrikai ayan gaban Allah yace fakad kazzabu bil haqqi haqiqa kafirai ko kuma su mushrikai sun ƙaryata gaskiyar da aka saukarwa annabi Muhammad me aka saukarwa annabi Muhammad Qur'ani Qur'ani gaba ɗayan gaba ɗayan Qur'ani gaskiya ne lamma ja'ahum ayayin da manzon Allah ya zo musu da Qur'ani fasaufa ya tihim an ba'u ma kanu bihi yasta'zi'un da sannu waɗanda suka ce ƙarya ne Kur'ani. kamar yadda labarin waɗansu kafin su aka halakar da su ya zo musu to haka su ma labarinsu da sannu zai tabbata a gare su cewa abinda suke yin izgili za su gani a gabansu ina fata an gane domin izgili ne lokacin da aka fara saukar da Kur'ani su kafirai suna izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta suna cewa inda Kur'anin gaskiya ne abinda ake saukar masa inda gaskiya ne ai da sai mu ganshi ba talaka ba ai sai da mu ganshi da mala'ika tare da shi irin wannan isgilancin da yawa sun yi shi yasa Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana a cikin wannan ayoyin cewa fasaufa yatihim anba'u labare-labaren da suke ji na waɗansu wanda aka hallakar da su kuma wanda yanzu suke gabatarwa gaba ɗaya ma kanu bihi yasta'zi'un abinda suka kasance suna isti'iza suna yin izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su gani a gaban su ina fata an gane daga cikin izgilin da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai lokacin da kafirai suka haɗu suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna son wata a sama watan da muke ganinta a saman nan muna son wannan watan ka kirawo ta ta zo wajenka idan muka gani za mu gaskata ka manzon Allah ya yi sallah raka'a nafila biyu ya tashi a bainan mushrikai sai ya kira wannan watan fa ba wata watan bane fa wannan wanda muke ganinta a sama ta amsa kiran annabi Muhammad aka cewa wata ki taho zo wata ta taho a guje kowa yana gani watan ta taho ta shiga ta rigan annabi Muhammad ta hannun hagu ta fito ta hannun dama ta faɗi kasa ta gaida manzon Allah kuma ta koma inda take alal hakika lokacin da take tuhowa ta rabo ta rabu gida biyu malamai jumhur suka ce da ta rabu gida biyu kashi ɗaya ya shiga hannun manzon Allah ta hannunsa ta dama kashi ɗaya ta fito ta shiga ta hannunsa ta dama ta ta hagu kai kuma suka fito suka haɗu suka koma sama Allah ya ce iftarabati sa'atu to tashin alkiyama ya kusa wan shakkal qamar tunda wata ta rabe gida biyu wa in yaraw ayatan yu'ridu a lokacin da suka ga hakan ma ya faru sai suka kauda kai wa yakulu sihrun mustamir suka ce kai wannan safi ne kuma su suka nema fa to mushrikai haka suke tun da sun bawa annabawa wahala to ire-iren wayannan ayoyin ka iya fasara su akan musulmai a'a musulmi shi musulmi ne musulmi yana da daraja musulmi mutumin kirki ne musulmi in ka gaba mutumin kirki ba ya zama bora gurbi to wannan halin ba na musulunci bane shi ya nemo halinsa daban ina ba ta gane Allah ya hana musulmi ya zina Allah ya hana musulmi ya luwadi Allah ya hana musulmi ya sha giya Allah ya hana musulmi ya yi caca Allah ya hana musulmai su gina hotel don zina Allah ya hana musulmai su bude siniman Allah ya hana musulmai su yi ƙarya Allah ya hana musulmai su yi zalunci wayannan abubuwan gaba daya idan ka je kai su a matsayinka na musulmi ko kuma kisan mutane kamar yadda Boko Haram suke kashe mutane babu addinin da yace ka zo ka kashe mutane in ka ga musulmi yana aikata irin wannan abun in ka ce musulmai gaba daya haka suke kai wa musulunci adalci a shi dai wanda yayi shine ka same shi da wannan banzan halin ina ba ta gane musulmai Allah ya hana su cin riba Allah ya hana su qalatu bainan nas yawo da maganganu a tsakaninsu Allah ya hana musulmai munafurci Allah ya hana duk waɗannan khabithat munanan ayyuka Allah ya hana musulmai haka ne to in kaga musulmi yana aikata su ba ba da umarnin musulunci bane haka ne to kamar haka akwai ayoyin da ta sauka akan kafirai wanda suka yi jayayya da annabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabin da ya sha wahala a cikin annabawa irin manzon Allah kafuran zamanin sun bashi wahala saboda bangaren kafurai daban kuma bangaren mushrikai daban kuma ga bangaren munafukai daban shi kadai ne Allah kuma ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi mun aiko ka ne ga dukkan mutanen duniya manzon Allah bai zauna ko minti daya ba isar da da'awa yake na musulunci Allah yake ce masa kai hakuri wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli kai haƙuri kamar sauran ulul azum ɗin yadda suka yi haƙuri wala tastajil lahum karkai gaggawa ya rasulullah karkai gaggawa manzon Allah Allah ya hana shi gaggawa hatta yana son duk duniya su musulunta Allah subhanahu wataala ya ce masa walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin wama kana li nafsin an tu'mina illa bi'iznillah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qilun Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah walau sha'a rabbuka inda Allah ya so la amana man fil ardi kulluhum jami'a da duk duniya maza da mata da kowa sai ya zama musulmi amma anta tukrihun nasa shin zaka tilastawa mutane ne hatta yakunu mu'minin har sai sun yi imani a'a la ikraha fid din addinin musulunci babu tilastawa in ka ga dama faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur in mutun ya ga dama yayi in ya ga dama kar yayi ina fata an gane ai akwai yawma tublas sara'ir ranan tonan asiri Allah in ya in ya kawo ka zai ce maka me kai bari ka ban abin da kai in gani kamar haka ne yazo a kissa Abu Zakir bil Mansur wani mutun ne Imam Ibn Kudama ya kawo shi a cikin littafinsa Kitabut Tawwabin mutumin wato yana jin tsoron mutuwa sai ya kira wa ‘ya'yansa ya ce wa ‘ya'yansa wallahi ba abin da nake tsoro ba ma mutuwan ba in haɗu da Allah in tsaya a gaban Allah mai zan gaya Allah domin duk wanda ya tsaya a gaban Allah an azabtar da shi shi yasa kar ma kai ai ma hisabin ka roki Allah ka ce ya Allah kar kai min hisabi don hisabin akwai azaba a ciki domin a cikin hisabin akwai wayanda ba za su tsira ba amma in ka shiga cikin wanda ba za a yi musu hisabi ba ka tsira ka roki Allah ka ce ya Allah ka sanya ni daga cikin wayanda ba za a yi musu hisabi ba sai kuma ka gyara halinka to shi wannan mutumin ya kira wa ‘ya'yansa, yi wallahi gaban Allah nan ne tsaiwon, wata rana kawai sai ya mutu da daddare. Da ya mutu aka je aka binne shi, ɗansa babban sai ya yi mafarkinsa. Ya ce masa, ya babana ya kuka yi da Allah? Sai ya ce, kai, Allah nan mai adalci ne. Ya ce, Allah mai adalci ne. Ya ce, laƙitu na haɗu da malikan Allah mai mulki adilan ma'adalci a'dalal adilin mai yi wa masu adalci adalci laqitu malikan adilan a'dalal adilin na haɗu da sarki mai adalci mai yi wa ma'adalta adalci gaga already kenan kai ba mai adalci bane kai kuka da kanka eh ina shugabannin da ba sa adalci masu cin kuɗin mutane masu satan kuɗin mutane wanda ba sa adalci in ba ku yi adalci ba ranar kiyama ba za ku ga adalci ba haka ne ko ba haka ba sai dan nasa ya ce alhamdulillah tun da ka haɗu da sarki mai adalci ya kuka yi da shi sai ya ce da farko da na tsaya a gaban Allah sai ya ce min na rayar da kai shekaru saba'in da biyu famalakal yau ma me a gare ka a yau na aiki wanda ka zo min da shi da farko da ya buɗi bakinsa sai mutum ya ce wa Allah na yi aikin haji sau talatin a cikin shekaru na saba'in ɗin nan na sadakar da dinari guda guda dubu saboda ɗaukaka addinin Allah kana ji sai ya ce na ba da raƙuma guda dubu saboda a ɗaukaka kalmar Allah sannan na yi sadaka ba adadi sai Allah ya ce falam aqbal minka shay'un wannan duka ban karba ko ɗaya ba a gurinka ban karba ba hajjinka ban karba ba sadakanka ban karba ba duk ban karba ba me zai faru sai mutumin ya ce idan kada halaktu shi kenan na halaka wannan manya-manyan aikin da na irga ma ba samu shiga bakan ƙananan ba zan irga su ba sai Allah ya ce masa a'a za ka iya tunawa wata rana da daddare da ka fito za ka tafi sallah sai ka tarar da iska ya toshe hanyar mutane babban reshe ya faɗo kan hanya sai ka janye reshen kai la ya asira bihal muslim kada musulmai ya cutu su zo domin da daddare su yi karau da wannan itacen ka janye itacen akan hanya ka tuna ranar sai ce na tuna ya Allah sai Allah ya ce masa fa inni kad rahimtuka bizalik kaga adalcin Allah ko Allah ya ce nayi maka rahama zan saka aljanna dan wannan aikin da kai la ilaha illallah ashe ba babban aiki bane zai kai mutum aljanna ashe karamin aiki in dai akwai yaddan Allah a ciki wani kawai yana jin ishirwa fa fiya wata na naira biyar din nan ko goma ne suke sayarwa ba saboda tsadan su ma ya hau kansu ko ishirin Allah ya tsawake to fiya wata shi kuma dala ne ya hau komai in kai magana sai a ce ma dala ne ya hau dala ne ya hau shi wannan dalan kai Allah ya tsawake yahudu yahudu sun gama da mu dukkan sharrin yahudu ne dukkan sharrin yahudu ne in ka mutum mutum ba mutumin da bai taba ganin dalan ba ma zai ce dala ya hau to ka ga dai misali fiya wata mai sanyi a bar shi a naira 20 din in ka ba mutum ya sha ya ji dadi Allah ya yarda da wannan abin sai Allah ya baka aljanna wata karuwa shi ma kitabu tawabin din ibnu kudama ya kawo wata karuwa tana jin ishirwa ta zo neman ruwa bata samu ruwa ba ta tafi wani wajen wajen wani rafi bata samu ruwa ba sai ta tafi gindin wani rijiya da ta je bakin rijiyan sai ta tarar da kare kare yana cire harshen sa yana lallagi saboda ma zuzuru ta ishirwan da karen yake ji tabon da yake bakin rijiyar idan idan idan idan karen ya ci tabon ya sotse ruwan sai ya zubar da kasar zunzurutun yadda karen yake ji ishirwa karuwan ta ebo ruwa ta sha ta bawa karen manzon Allah Allah yake bashi labari yace mun yi wa karuwan tufici da gidan aljanna saboda me ta shayar da kare ina ga wanda ya shayar da mutum fa to haka yaddan Allah ake nema a cikin aiki ina fata an gane aiki ba wai yawan aiki ba a'a ka samu yaddan Allah a cikin aikinka ko ɗaya ne ina fata an gane haka kuma ya taba faruwa har yanzu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waye ne zai ba wa musulmi abinci so ɗaya ya ci dan ibtigha'a wajhi Allah dan neman yaddan Allah Allah zai bashi tukuicin gidan aljanna wanda ya fara cire wannan dukiyarsa din shine sayyidina Abubakar Siddiq ya ciyar ya ciyar ya shayar sahabbai da kake ji an ba su aljanna asharul mubashiruna fil janna din nan gaba ɗayan su ba wai zunzurutun aiki bane a'a kyautatawa ne ina fata an gane kyautata ne inna allaha yuhibbul muhsinin inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun ina fata an gane to dan haka ku kyautata ibada abu kadan sai ya sa Allah ya baku ina fata an gane aljanna shi aljannan nan dama Allah ya halice shi dan suwaye dan mu dan mu Allah ya halice aljanna mutumin da yake aikinsa don Allah don neman yardan Allah a cikin duhun dare akwai waɗanda suke ɗaukan sadakansu su je su ba wa mutane don neman yardan Allah to ka zama mai neman yardan Allah ina fata an gane Allah ta'ala ya ce fakad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum mun karanta shi alam alam yarau eh
ألم يروا كما لزنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمثل لكم وأنزلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin shin ba su da labari ne su kafiran da yanzu suke maka jayayya ya Rasulullah ba su gani ba ne da idanuwansu ko labari bai zo musu ba ne nawa daga cikin garuruwan da suka addabi annabawansu suka kiyarda da abin da annabawansu suka zo da shi kafin su kafin su karya taka ya rasulullah karni karni nawa Allah ya halakar da su idan aka ce karnin min karnin idan aka ce karnu ana nufin garuruwan da tsakaninsu bai wuce shekara ɗari ɗari ba aka halakar da su ina fata an gane Allah ya halakar da adawa muna da labari samudawa muna da labari mutanen annabi lut muna da labari muna da labarin mutanen fir'auna an halakar da su to idan aka ce min karnin karnu din ana nufin shekara 100 bayan 100 shine karnu daya kamar yadda a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul qurun kaga qurun din jam'u ne na karnu ina fata an gane khairul quruni sai annabi ya ce karni zamanin da ya wuce kowane zamani alkhairi zamani na inji manzon Allah saboda dan me yasa zamanin da annabi ya rayu yafi kowane zamani a zamanin malaika jibril yana sauka malaika jibril yana zuwa wajen annabi ya koma ya zo ya koma sai da ya zo so 100 da 20 da 4000 inji imam ibn sirin wasu annabawan so uku a malaika jibril yake zo musu wasu annabawan so ɗaya malaika jibril yake zo musu amma manzon Allah so dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu mala'ika Jibril ya zo wajensa. To, khairul kuruni karni zamanin da ya fi kowane zamani zamani na inji manzon Allah sai ce, sun mallazina ya lunahun, sun mallazina ya lunahun, zamanin da ya shuɗe, zamanin da ya bi bayana shine na sahabbai, zamanin da ya bi na sahabbai shine zamanin tabi'ai. To, wannan zamanin nukan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ya fi kowane zamani alkhairi. ina fata an gane suwaye ne sahabbai wanda suka ga manzon Allah sune sahabbai suwaye tabi'ai wanda suka ga sahabbai din sune tabi'ai suwaye tabi'ut tabi'in wanda suka ga tabi'ai din sune tabi'ut tabi'in ina fata an gane to alayhi salatu wassalamu Allah yana gaya masa cewa ya gaya ya gaya wa kafiran mana karni karni nawa Allah ya halakar makkannahum fil ardi wanda Allah ya tabbatar da su a doron kasa ya ba su komai mulki da sarauta duk Allah ya ba su jin daɗi duk Allah ya ba su amma bijirewansu ya sa Allah ya hallakar da su don me yasa yanzu ba a hallakar da garuruwa addu'an da manzon Allah ya ne manzon Allah yace duk abin da al'umma ta suke yi ya Allah karka halakar da su ka jinkirta musu zuwa tashin kiyama in ba dan haka ba ai da yanzu garuruwa da yawa an halakar da su da yawa ya za a yi mutum ɗaya ya ɗauki kuɗin mutum miliyan ɗaya ya je ya ajiye a wani gari ba garin da nasu ba garin yahudawa wani abokinsa ba in ya samu mukami shi ma haka yake yi an bar al'umma a cikin wani yanayi dukiyar nan ba mamaki saboda wani yaro karami Allah ya azurta mu ba mamaki saboda wata mace Allah ya azurta mu ba mamaki saboda wasu dabbobi Allah ya azurta mu dukiyar nan wasu ne kawai suke amfani da shi kawai ya zama family and friend abokansu da gidajensu kawai mutum ɗaya ya tattara dukiyar mutanen da za su yi amfani da shi kamar mutum miliyan biyu shi kadai zai je ya aje ba a ci yake ba ba sha yake ba ba bayarwa yake ba ba sadaka yake ba ba noma yake ba haka kawai ya je ya aje yana alfahari da shi shi yana da trillion biyu so what zai hana ka mutuwa wannan trillion biyu din ranar kiyama zai ma amfani ba zai ma amfani ba zai hana ka a tambaye ka a gaban Allah mala'iku za su ji tsoronka ba za su ji tsoronka ba Allah ya ce yau la yanfa'u malun wala banun ranar kiyama ba rana ne da dukiya da ƴaƴa ba za su yi amfani ba illa man atallaha bi qalbin sai dai wanda ya zo wa Allah da tsarkakakken zuciya zuciya mai taimakon addini zuciya mai taimakon jama'a abinda Allah baya so shine koda ba za ka yi addinin daidai ba addini nasa ne amma mutanen da Allah ya halicce su a duniya suna yawo da kafafuwan su karka tuce su ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamuna bayan kun ci amanan Allah da annabinsa kada ku ci amanan junanku cin amana ne azabe ka a matsayin shugaba mutane su yadda da kai Allah ya baka mulki kuma ka je kana cin dukiyansu in an zabe su sun tafi ba za ka take ganin su ba amma lokacin kafin kafin zabe kana ta ganin su haka ne ko ba haka ba in sun tafi sun tafi kenan to ku tafi akwai ranar nan ku tafi ma ba za ku sake dawowa ba akwai tafiya na ƙarshe ai kuma Allah wallahi sai Allah ya tambaye su duk sai Allah ya tambaye su duk wanda ya ci kudin mutane sai Allah ya tambaye shi wanda ya ci bashi bai biya ba Allah zai tambaye shi wanda ya zalunci mutane Allah duka fa Allah ya ce la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha fawajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada zunubi karami ko lada karami zunubi babba ko lada babba duka a cikin littafinka da la yugadiru saghiratan wala kabiratan Allah zai kirdige maka cib ranan kiyama dama asali in mutun ya mutu malaikan da zai zo ya tambaye shi a cikin kabari bayan an binne ka in an binne ka in ma ka samu binnewan kenan fa in ma wani bomba ya tarwace da kai ba in ma ka samu binnewan kenan fa in ma wani kudan abin nan namun daji ba su cinye ka ba in ma ka samu binnewan kenan in an binne ka akwai aiki ba ana binne ka mutanen da suka binne ka suna juya baya Allah zai miyar maka da ranka kowane mutum haka ne Allah zai miyar maka da ranka manzon Allah a cikin hadisin sayyidina Abi Hurairah yace al-abdu idza udiya fi kabrihi wa tawalla anhu ashabuhu hatta innahu la yasma'a qara'ani alihim atahu malakani idan bawa aka binne shi a cikin kabarinsa mutanen da suka binne shi suna juya baya Allah zai mayar masa da ransa mala'iku biyu za su zo cikin kabarinsa abinda dan adam zai fara ji tafiyan karan takalman waɗanda suka binne shi a cikin wannan hadisin zaka gane cewa duk wanda zai shiga makafarta ya cire takalminsa bai bi sunnar manzon Allah ba ku shiga da takalman ku makafarta wani da aka ce masa dan me yasa kake cire takalminka wai ya ce ina girmama mamatan ne wannan ai falsafa ce ka girmama malamai a gari ka girmama sarakuna masu anguwanninku lawananku bulamominku limaman juma'anku a gabansu sai ka wuce da takalmi baka girmama su ba su da suna da rai masu amfanin kuma ka je ka ce wai ka cire wa mamaci wannan abun akwai ilimi kuwa a ba ilimi ana son ku shiga da takalman ku manzon Allah ya ce mamaci in an miyar masa da ransa abinda zai fara ji shine qar'ani alihim ni'al jam'i ne na na'al abinda zai fara ji shine karan takalman wanda suka binne shi ina ba ta an gane sai mala'iku biyu su zo masa mala'ikun abinda za su gaya masa daya yana tambaya daya yana rubutawa man rabbuka ma dinuka man nabiyuka amma a wajen man nabiyuka din za su nuna maka manzon Allah za su ce masa ma za ta kudu fi shani hadha rajul me kake faɗa game da wannan za nuna maka annabi Muhammad mala'ikun idan suna rubuta abin da ka aikatan bayan sun rubuta wannan man rabbuka ma dinuka wa man nabiyuka shikenan su sun gama aikin su sauran ayyukan fa a ina za su rubuta a jikin lakafaninka sai su ɗaura maka a wuyanka sun aikinsu ya ƙare me abin da zai zo maka kullum cikin kabarinka sallanka sallan azar la'asar mangariba ishayi asubayi sallan la'asar zai zo maka inda la'asar ka mutu in aka binne ka zai hira da kai har mangariba idan mangariba ya la'asar ɗin zai tafi sallan mangariba zai zo mangarba zai zo yana tattaya ka hira zuwa isha in sallar isha ya zo mangarban zai tafi isha zai zauna da kai har zuwa asubahi sallan asubahi idan yayi sallan ka na isha zai tafi asubahi zai zauna da kai har zuwa azar sallan azar yayi asuba zai tafi sallan azar za ku ringa hira da shi abokin hiranka sallolinka a cikin kabarinka shi yasa aka ce duk wanda bai kiyaye sallah ba duk wanda bai kiyaye sallah ba kar ma yayi tsammanin zai shiga aljanna duk abin da za ka yi ka kiyaye sallah lokaci biyar ɗin nan man hafaza alaiha kana lahu nurun wa burhanun wa najatun yawmal qiyama duk wanda ya kiyaye salloli guda biyar ɗin nan zai zamanto masa haske zai zamanto masa abin dogoro zai zamanto masa abin jin daɗi ranar kiyama hatta Allah ta'ala yayi alkawari yace nayi wa'adin zan shigar da mai kiyaye sallah lokaci biyar aljanna sannan ranar kiyama ma inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi yawmal qiyamati as-salah ranar kiyama farkon abin da za a tsayar da kai a tambaye ka sallarka fa in salahat idan sallanka yayi kyau fa kad aflaha wa anta wannan mutumin ya tsira ya rabota wa in fasadat fa kad khafa wa hasir idan sallan bai yi kyau ba mutum ya tozarta yayi asara samari wallahi ku kiyaye sallah idan an ce sahu zaka ga yawanci masallatai sahun manyan mutane ne suke cikawa musamman sallan asubahi samari ku fita kuna yin sallah ku cika masallatanku idan ku ba ku yi sallah yanzu kun koyi sallah ba ƴaƴan da za su tashi ya za su yi sallah dole ne saurayi in ya balaga sallah ya hau kansa ka kiyaye sallah lokaci biyar din nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ara'aytum law anna an-nahara bi babi ahadikum yagtasilu minhu kullu yawmin khamsa marratin hal yabqa min daranihi shay qila ya rasulullah wama yabqa min daranihi shay'un fadhalika salawatul khamsi yamhu Allahu bihinna khatayakum idan mutun yana yin salloli guda biyar din nan zunubi ba zai rage a jikin sa ba yanzu manzon Allah duk wani abin da zaka yi zai zo maka a sauki saboda me yasa ka kiyaye sallah biyar amma an baka kiyaye sallah biyar ba ba kai ba shiga aljanna wa man lam yuhafiz alaihinna liwaqtihinna fala ahda lahu indi an adkhulahu aljanna Allah ya ce wanda bai kiyaye sallah guda biyar ba bai kiyaye lokutan sallan ba in ya wuce za ka yi sallah a'a a kan lokaci kai inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ina mata an gane to dan haka ɗan uwa a cikin kabarin kama abinda zai fara maka amfani shine sallarka ina mata an gane a kiyaye sallah sosai duk jin daɗin da kake ji a duniya ka kiyaye sallah alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi Allah ta'ala yace shin basu gani bane ko labari bai zo musu bane kafin su akwai waɗanda muka tabbatar da su garuruwan da a tsakanin su bai wuce shekaru 100 100 ba sun saba Allah amma Allah ya halakar da su malam numakkin lakum abinda muka ba su bamu ba ku irin sa ba sai Allah ya fara irga mana yace wa arsalna samaa alaihim midrara Allah ya saukar musu da giragizai a sama ruwa yana zuba kaman a indararo waja'alna al-anhara tajri min tahtihim koromu koguna ne zaka ga a tsakiyan anguwannin su suna wucewa da kayan marmari za su shuka duk abin da suke so garuruwansu masu sanyi haka Allah ya azurta mutanen da suka gabata amma ba su ga wannan ni'iman ba suka ringa bujirewa Allah sai Allah ya ce fa ahlaknahum bi dhunubihim sai muka halakar da su da zunubansu wa kullan akhadnahum bi zambi dukkanin su mun kama su mun halakar da su da gurgudan zunubansu ina fata an gane wasu mutane daga cikin su akwai wayanda suka ce wa annabawansu muna son ka nuna mana Allah in ba haka ba za mu bujire maka kamar mutanen annabi Musa suka ce wa annabi Musa ka nuna mana Allah lan nu'mina laka ba za mu taba yin imani da kai ba hatta nara Allah jahra sai ka nuna mana Allah a bayyane arnan da sun yi iskanci da yawa ba wai ba za mu yi imani da kai ba har sai ka nuna mana Allah shi yasa Allah ta'ala yake rarrashin manzon Allah yake ce masa kai hakuri duk abin da za su gaya maka din nan ai sun gaya wa annabawan da suka gabata fiye da kai fiye da yanzu abin da suke gaya maka ina fata ana ganewa Allah ya hallakar da mutane ba dan yana so bane a'a akwai waɗanda sun yi yunkurin kashe annabawansu akwai waɗanda ma suka kashe annabawan nasu akwai waɗanda an sa musu dokoki sun kibi sun yi taurin kai ko yanzu ne in ba dan manzon Allah ba abubuwan da ake yi a duniyan nan ya kai a halakar da wasu garuruwa saboda ya zama ibra abin lura ga wasu amma addu'an annabi ne ya katange abin ina fata an gane ko a Najeriya din nan akwai garuruwan da ya kamata a halakar da su wallahi ba zancen wasa ba amma addu'an manzon Allah ya katange Allah ba zai muku komai ba ya zuba muku ido amma annabi ya ce wala yagtaruna ahadukum bihilmillahi azza wa jalla kada ɗayan ku ya shagalantu da haƙurin Allah duk abin da yayi bai ga mataki ba to kar kar kar kar kar kar ka shagalantu ka ringa yi saboda Allah yana lissafawa ne idan abin yayi yawa tun a duniya kamun Allah zai tabbata gare ka nawa mutane kafin su mutu suna haukacewa haka ne nawa mutane kafin su mutu suna dukan kansu suna buga kansu a garu ayyukansu ne ya yi muni to don haka mutum ɗan adam abin da ake nema in an ce wa'azi shi ne ka gyara gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba duk abin da ake karantawa na mutanen da aka hallakar da su ɗin nan kai ka kiyaye abin da ake nufi kenan fa wa an sha'ana min ba'dihim qarnan akharin Allah ta'ala ce bayan mun hallakar da su sai muka tada wasu garuruwa muka rayar da su bayan wannan garuruwan da muka halakar da su ina fata an gane garuruwa dewa Allah ya halakar da su a bayan su kuma ya tabbatar da wasu garuruwa sun tashi yanzu wasu garuruwan ma har abada ba su ba tashi kamar yanzu a fadan Boko Haram ne akwai garuruwan da har abada ba su tashi ba sun tafi kenan to kamar haka akwai garuruwa a da wanda Allah ya halakar da su sun tafi kenan ba su ba tare su kuma akwai garuruwan da bayan sun mutu Allah ya tada wasu a kusa da su ina ba ta an gane نعم
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينذرون
الله تعالى يتي ولو نزلنا عليك كتابا inda a ce walau nazzalna alayka kitaban inda a ce mun saukar maka da littafi bayyananne fi qirtasin idan aka ce qirtas anan ana nufin takaddu ina fata an gane a cikin takaddu da mun saukar maka akan ka da littafi falamasuhu bi aidihim da za su taba da hannayensu su kafirai za su ce laqala allazina kafaru in hadha illa sirrun mubin kafirai da za su ce wannan asiri ne tsafi ne ba daga Allah bane ina fata an gane kafiran da da kafiran yanzu akwai bambanci kafiran yanzu da bulala ma za su yi musulunta amma kafiran da fa ga mutuwa suna gani amma ba za su musulunta ba akwai lokacin da suka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in Allah kadin ya isa haka suke faɗa ba in Allah ya isa
yayi mana abu kaza to kafiran yanzu ai ba sa iya faɗan haka su kafiran yanzu bar su da munafurci ba su da munafurci amma abinda kafiran da suka yi kafiran yanzu wallahi ko kwatankwacin su ba su yi sasi ba kafiran da su suka misalta Allah da hannu su suka ce Allah yana da rowa su suka ce Allah guda uku ne su suka ce Allah laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa suwaye suka faɗa ba na yanzu bane na dadin ne laqad kafara allazina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya suwaye suka faɗa na dadin ne yadullahi maghlula gullat aydihim suwaye suka faɗa na dadin ne ina fata an gane kafiran da abinda suka yi na yanzu ko kadan ba su sasi ba ina so in gaya muku labarin da muka fara ɗaukowa na, na, cikin kabari jama'a wai kun taba jin labarin wani wanda aka binne shi ya dawo babu ko kun taba jin wanda ya san kwanakinsa nawa ne a nan duniya babu babu kwanaki nawa za ka yi a duniyar nan akwai wanda ya sani babu to wa'azin da za mu yi wa kanmu mu dinnan duk mun san a Najeriya ana satan kuɗinmu ko ba haka ba? to don Allah mu ringa yi wa masu satan kuɗin nan namu addu'a Allah shirye su saboda abin da ya sa nake faɗan haka wayannan mutanen walau ja'atuhum kullu ayatin la yu'minu duk wa'azin da za ka yi wallahi ba su shiru ba kawai addu'a za a yi Allah ka shirye su su daina sata ba don komai muke faɗan haka ba idan muka dubi nan dukkanmu shekarunmu yana tafiya haka ne muna haifan yara yaranmu idan suka tashi suka ga kasan nan halin da mu ma muka ganta za su ji daɗi ko ba su ji daɗi ba ba za su ji daɗi ba yaranmu wata rana za mu ga jikokinmu in muna da tsawon rai jikokinmu in suka tashi suka ga halin kasan nan ya kake gani Duk masallacin nan faka duba, mun fi mutum nawa, amma ba mai jiki ko ɗaya. Mutane duk sun rame, yunwa ya shiga jikin mutane, tunane ya addabi mutane, nazarce-nazarce ya shiga jikin jama'a. Halin jama'a gaba ɗaya ya koma neman abinci, dabba, halin dabba ba shi bane, dabba ne yake neman abinci a yi. to jama'a gaba ɗaya yanzu yaya za su yi ci abinci ne kawai da a borno in ka zo kamar wajen wazi haka in ka zo za ka ga shadda ne yana ta yalƙi kowaye yanzu kuma ya gage gani duk sun sa mutane a cikin wani yanayi kuma laifin talakawa guda uku ne a fada a fada ko kara fada yawa babban laifin talakawa shine su'u zanni kun san su'u zanni mummunan zato ga junansu talakawa akan da su husnul zanni kyakkyawan zato ga junansu amma kowa mummunan zato yake wa mutane mummunan zato yake wa mutane yanzu misali a nan masallacin muna zaune sai wani ya zo ya dunkula kuɗi ya ba wa arama mai jan baki kuɗin bai wuce misali dubu goma ba a envelope amma fa a zaton mutane za ce kai kaga kuɗin da aka ba shi kuwa su zanni to wannan su zanni ɗin idan muka cire shi a cikinmu insha Allahu za mu samu rahusa da yawa a cikin ayyukanmu ku ce mun ɗaya na biyu matsalan talakawa shine sun ɗauki nazarce-nazarcensu da zuciyarsu gaba ɗaya sun rataya shi ga gwamnati ba su rataya shi ga Allah ba ina ba ta gane ita gwamnatin nan mu ba da ba mu da shekaru da yawan nan fa mun san da wayonmu shekarun da ya wuce ba damu da gwamnati ba ta yi gininta ta yi kwaltanta duk ba damu da su ba amma yau kowa yaro da babban mace da namiji kowa hankalinsa yana kan gwamnati wai gwamnati ne take son kake son ta gyara maka ta gina maka kwata a lambatu a koban gidanka kuma ta share maka ina fata ana ganewa kuma ta nemi shago ta baka jari ka kashe zuciyanka ai ba ba dole su yi muku abin da suka ga dama ba bayan sun baka shago wai kana son su baka jari kuma jarin naka in ka cinye kana son su sake baka kai dan siyasa ne to wanda dan siyasan da wanda ba dan siyasa ba da wanda ma bai da kuriyan da mai kuriyan gaba daya an hadu liability jama'a gaba daya sun rataya shi akan gwamnati gwamnatin nan su ma mutane ne ana gane karatu ko yanzu misali in an dauko abinci ana rabawa da mu yanda muka sani ba masu kudi ne suke yi ba gwamnati bane take yi masu kudi ne za su cire abinci a azumi suna rabarwa talakawa kuma in suka dafa kunu suna ba wa makwabtansu yanzu makwabtanka nawa ka ba kunu sai na ce kai ma baka samu ba to ai halin da muke faɗa ne ai duk an ratayu ga gwamnati ne a bar gwamnatin ita ma ta yi wasu ayyukanta talakawa ma su yi wasu ayyukansu misali da ruwa mutum ne za ka ga ya kirawo an ja masa ruwa a gidansa haka ne? mutum ne da akwai wajajen nuka zai zai sa ƴaƴansa su kai masa nuka su nuka masa amma matsalar da muka samu ɗaya ba a noma ne yanzu duk tsadan da yake faruwa yanzu ba a noma ne da ana noma wannan gidan suna da hatsi buhu biyu uku masara buhu biyu uku shinkafa bu yanzu na rantse da Allah rantsuwan da baka fara zaka irga gida dubu ba zaka samu abincin shekara guda a gida ɗari ba a cikin dubu haka ne kuma haka ba a gida dubu a samu gida ɗarin da suna da abincin shekara amma mun mun sani da gidajen da suke da abincin shekara suna da yawa to yaya za mu yi ne wayan nan abubuwan namu ya gyaru wallahi Allah za mu koma arruju'u ila Allah wa tauba atuba ya Allah mun tuba mun tuba ya Allah nastaghfiruka wa natubu ilayka nastaghfiruka Allahumma min kulli dhanbin wa nu'minu bika wa natawakkal alayka ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'r murinda addu'a mu koma ga Allah babu mai warware masaloli sai Allah gwamnati ba ta isa ta warware muku matsalolin ku ba ana fahimtar karatun ko amma rataya kowa ya ratayu da gwamnati ne wuta gwamnati ne ruwa gwamnati ne hanyoyi gwamnati ne gidaje komai gwamnati kudin me kuye wa kanku alhali gashi ana magana abincin da ka dafa a gidanka ka sa ko da loma biyu uku ne ka aika makwabcinka kaki ni na aika makwabcina kai ka aika mun da na aika maka kai ma ka aika mun ni ma dama nayi a gidana kai ma kai a gidanka abincin da nayi a gidana dama ya ishe ni ko abincin da kai a gidanka ya ishe ka wanda na aika maka ko wanda ka aika min almajiri yana nan in yayi bara muka bashi ba mu taimake shi ba yunwa ya dan ragu an an dan yi maganin yunwa ko ba dan yi ba to haka fa ake rage yunwa amma kai da matanka kirk wancan ma kirk wancan ma kirk rowa ya shiga cikin jama'a mutane sun bar Allah da mutum zai dauki addu'a yana tayi domin Allah ya biya masa bukata yanzu ba a yi sai surutu sai musu sai neman magana sai labari ake nema haka ne kuma gaba jama'a hatta majalisar da ba a labari ba jama'a majalisar da ba a labari ba jama'a ko ba komai ba komai ba tsaiwan yayi yawa a ringa a ringa karban su ina yan agaji ne Daiwan ya yi yawa ai. Ya kamata wasu ‘yan agaji in suka tsaya, wasu su ringa karbansu, ga azumi ga wahala, akwai wahala ai, akwai wahala. ina fata an gane yan uwa a samu nutsuwa yan baya a zauna a zauna a samu ruwa mai sanyi a ɗan yayyafa masa ga zafi ne an cinkoso kuma ga zafi yan uwa ya lokaci ya yi koya sauran minti nawa sauran minti takwas ne rage to akwai tambaya guda biyu za mu bari za mu tsaya daga nan walar nazalla alaikal kitaba za mu tashi a nan ayaran magobe karkar kamanta mana tambaya mai tambaya tambaya guda uku muke da shi amma da yake minti takwas aka ce sai mu amsa guda ɗaya ko biyu a ciki ina fata ana ganewa mai tambaya yana tambaya ya ce da asuba idan na tashi bayan na ci abincina na yi sahur ɗina zan iya saduwa da iyalina kafin kullowar alfijir shi mai mace ne ai a tafsiri na farko mun yi karatun nan a tafsiri na farko mun yi karatu ai wannan lokacin ana cikin dare Allah ya ce uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lakum da daddare tun daga mangariba har zuwa bullowan alfijir zaka iya kasancewa da iyalinka amma kana ganin alfijir ta keto magana ya kare babu magana saduwa da iyali ina fata ana ganewa zai yi kana cikin saduwa da matarka sai ka ji an kirawo assalatu na kullowar alfijir kana da azumi ko baka da azumi abu biyu ne anan idan ko kana da sani ne kai baka da azumi amma baka sani bane lazza ne ya dauke ka ka shiga cikin wata duniya daban ba ku sani ba wannan kuma Allah ba zai kama ku ba a karkashin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah tajawaza li an ummati al akhta'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi wanda ya ci ya sha ba tare da sanin sa ba shine tambaya na biyu ai mun bada ansa wanda ya sha ruwa ko ya ci wani abu ya manta azumin sa yana nan lafiya kalau zai rama bayan Ramadan ba zai rama ba ba zai rama ba ina fata an gane dangane da hadisin sayyidina abi huraira Allah ya datar da mu anan zamu tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan sa kuran mu Allah ya gafarta mana gobe idan Allah ya kai mu kuma akwai addu'o'in da za a bayar zan fito muku da wasu addu'o'i a cikin addu'o'in duk wanda yana son yayi aure yarinyan da kana son ka aure ta idan tana ci idan idan yarinyan ba ta son ka kai kana son ta da aure ne da gaske zan ba ku wani lakani don saboda ku yi aure ne ba amma amma amma wanda ya je ya yi yaudara da shi za mu tsine masa albarka eh sannan za mu cire muku wani lakani na samun kuɗi wani ne mun daga hannu muna ta addu'a muna ta addu'a bai yi murmushi ba da na ce Allahumma ruzukuna bi malin kathir sai ce alhamdulillah yanzu na ji addu'a kudi da kansa in ana addu'a da gaske ana samu akwai wani addu'an da a Maiduguri ana ce masa ATM wani salatin manzon Allah ne a nan garin ana ce ana ce da shi ATM in dai kana yi sai ka samu kudi zamu ba ku insha Allah gobe saboda a ringa addu'a sannan zamu ba da addu'a na uku ina fata an gane ba dan komai ba saboda magidanta mutumin da yana fita yana nema ya kawo wa gidansa abinci to akwai addu'an da zamu cire mu baka wallahi in kana yi abin da zaka ci ka sha wallahi ba zai gagare ka ba matukar ka imani da abin da za a baka wai ci da sha kai bawan Allah tukun ka je kana cewa wallahi yau din nan fa na rasa yadda za wannan abin ba za ka yi ba insha Allah eh gobe za a cire muku wannan addu'o'i guda uku in kuma guda biyu ya samu in kuma ɗayan ne ya samu ban sani ba dai amma dai ni ukun nake so amma duka ko ɗaya ne ko ukun ne ko ɗayan ne ko biyun ne ya samu dai za a samu gobe sallu ala nabiyil karim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa alihi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ɗauke mana wahaloli, Allah ya ɗauke mana bala'i, Allah ya ɗauke mana bala'i, Allah ya kawo mana saukin rayuwa, duk waɗanda suna son su je su ziyarci annabi Allah ya kai su lafiya, wanda bai taba zuwa ba Allah ya kai shi, wanda suna gidan haya Allah ya ba su gida nasu na kansu, wanda suke neman ilimin addini Allah ya ba su, wanda suke neman ilimin zamani in dai ba za su yi sata ba Allah ya ba su. Muna roƙon Allah subhanahu wataala azzalimai Allah ya shirye su, masu satan kuɗin Najeriya Allah ya shirye su, wanda suka sa talakawa a cikin wani yanayi Allah ya shirye su. Muna roƙon Allah subhanahu wataala zaurawa Allah ya ba su mazaje nasu na kansu. Muna roƙon roƙon Allah ‘yan matanmu buduraye Allah ya ba su mazaje na gari, samarinmu Allah ya azurta su da mata na gari Allah ya gyara halayensu, ‘yan keke na fiye Allah ya canza musu sana'a, ‘yan botman Allah ya shirye su, alfarman annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama, fati a kafa uku ku a tare. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين